الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna tara ga wata na uku hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 17 in watan goma miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na shidda a cikin littafin ko kuma karatu ko kuma hanyoyi waɗanda ya kamata uwaye su ba su kulawa don ganin cewa ɗiyansu sun samu tarbiyya wadda take nagartatta a darasin da ya gabata mun ji nasihohi da malin ya yi game da abin da ya shahi uwaye sannan da su ma yaran a karan kansu kowa ya riƙa jin cewa ɗiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi amana ce a gare shi sannan kuma Allah zai tsaida shi a gobe kiyama ya tambaye shi amanar da na baka na wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce ya ka gudanar wannan ita ce magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gaba ɗayan kuma kiyaya ne wannan a mataki na uwaye kenan sannan kuma jan hankali ga su yaran a karan kansu duk yaran da ya mallaki hankalin shi to ya sani cewa dukkan wata gaba da Allah subhanahu wata'ala yayi a gangan jikin shi wannan gaba wajibi ne a gare shi ya kiyaye ta ya kiwace ta cikin abin da Allah ya yarda da shi kar ya salwartar da wannan gaba ko kuma ya sanya ta wani aikin da Allah bai yarda da shi ba shi ma dai za a tambaye shi gobe kiyama cewa ni'ima kaza da ni'ima kaza da aka maka ya kai da su sannan mun ji wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake wa uwaye akan cewa su ji tsoron allah su yi adalci tsakanin ɗiyansu sannan kuma da nasihar da ya akan cewa hanyoyin da ya kamata mutum ya biya tarbiyyantar da ɗiyan shi tofa ya tabbatar da cewa ya kai ya kawo ya musu bayanin abin da ake cewa shirka ga Allah subhanahu wata'ala saboda kar su kusance abin ya musu bayanin ɗayanta Allah mai girma da buwaya saboda su zamanto masu ɗayanta Allah ne sannan mazalla ya ja hankalin uwaye akan cewa amanar da Allah damka a hannunku to amana ce wadda take tana faraƙal ɗiyanku da suka zo duniya mutanen kirki ne mutanen arziki ne nagartattu ne masu bin Allah ne suna kan fitrar da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su a kanta fitrat Allah lati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah to shi yasa manzo ke cewa dukkan yaron da za a yi wa kullu mauludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه dukkan yaron da zai zo duniya yana zawa duniya akan fidira lahiyayya idan kaga ya rikice to daga baya ne ya rikice sakamakon tarbiyyar da ya samu matashi karatu a yau mas'uliyatul abawaini wal muallim yaunin da aka dora wa uwaye sannan kuma yaunin da aka ɗora wa malamai a kasancewarsu su ne iyaye na al'umma aya ta farko aya sananna faɗar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kenan uwaye su rika jin cewa lalle umarni ne Allah ya ba su akan cewa su tarbiyyantar da ɗiyansu wannan tarbiyya kuma irin tarbiyyar da za ta sa yaro ya aikata ayyukan da Allah ya ce a aikata abin da aka ce a bari kuma ya bari wannan ita ce nagartacciyar tarbiyyar da yake wajibi akan uwaye su kula da ita a yau za ka ga uwaye abinda suka ba mahimmanci da ƙaimi shine ya za a yi ɗiyansu su karanta duniya na'am ba hana ka ba ba hana ki ba addini bai yaƙi karatun duniya ba bal inna ma cewa ɗan adam kuma kar ya mance babban karatun da shine abin da zai dawwama da shi a cikin kabarin shi shine abin da zai dawwamar da shi a gobe kiyama imma a cikin ni'ima ko kuma a cikin abin da yake azaba ne rishin karantan shi to lalle tabbas akwai matsala karantan shi wannan zai sa dan adam ya wanye da Allah lahiya sannan kuma rayuwar waccan ba ta da ƙarshe ita kuma wannan rayuwar duk daɗin ta duk wahalan ta ƙarewa za ta yi to amma za ka ga yadda muka shagaltu da duniya mala la haula wala quwwata illa billah wannan duniya inda ba a mutuwa ba saman abin da za a yi cikinta da a ce ba za ta ƙare ba ita ce mai dawwamar to kaga fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum tunda aka ce mana lahira ce take dawwama kenan me ya kamata mu mu yi aiki tukuru wanda zai sa kar mu kuskurewa wannan lahira amma daga nan duniya saboda wani abin da bai taka kara karya ba sai wani rika hiran shi in dai a nan duniya lahiya lalo to ko can in ba lahiya lalo ne ba bai da matsala ya akwai matsala sama da kai kuma wannan magana da kanta da kake yana nuna cewa cikakken mahaukaci ne kai baka da hankali rashin nutsuwa da rashin hankali da rashin lissahi da rashin sanin mi ake cewa Allah mi ake cewa lahira mi ake cewa zaman kabari shi yasa dan adam sai bigi gaba ka ji yana wasu maganganu wanda ba su dace ba da haka dai uwaye al'ummu wal'abu wal'mu'allimu wal'mujtama'u da mahaifiya da mahaifi da malami da al'ummar ma gaba da ake rayuwa mas'uluna amama Allahi an tarbiyyati hadhal jil ababen tambaya ne a gaban Allah game da tarbiyyar waɗannan yaran da suke tasowa fa in ahsanu tarbiyatahu idan suka kyautata tarbiyyar wannan jilgin to za su tsira su ma yaran su tsira a nan gidan duniya da gobe kiyama wa in ahmalu tarbiyatahu in kuma suka yi sakaki da nuna halin ko in kula akan tarbiyyar waɗannan yara waɗannan yaran da suke tasowa to laihin zai kasance akan kowa ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in dukkan ku yace makiyaya ne sannan ya ƙara da cewa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkan ku abin tambaya ne game da abin da aka ba ku kiwo dan haka fa bushra laka ayyuhal muallim abin albishiri ga dukkan mutumin da yake malami wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah mutum guda ɗaya tallin tal ya shirya ta sababinka khairul laka min humrin na'am shi ne mafi alheri a gare ka sama da a tara a baka jajayen raƙumma kina malamin da zai karantar da al'umma ya karantar da yara ya karantar da kaza wallahi wannan ba ƙaramin alheri bane a cikin al'umma ya zamanto al'umman na akwai masu faɗakarwa a cikinta ya zamanto al'umman na akwai masu karantarwa a cikinta ya zaman to al'umma na ana karanta qur'ani ana karanta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ba karamin alheri bane da albarka ta haka malamai su tashi gwargwadon hali yadda za su iya su ga cewa sun faɗakar da wannan al'umma an ja hankalin mutane a duniyance a ja hankalinsu a lahirance a duniya su yi abin da ya kamata abu na mutunci da abin da zai kiyaye musu darajar su ta rayuwa sannan kuma abin da ya shahi lahira su ba da kaimi da kulawa sosai su zagine su ga cewa sun zamanto waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su daga kuma ƙarin albishiri ga dukkan mutumin da ya zamanto uwa ne ko kuma ya zamanto uba ne mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu qata amaluhu illa min thalath yace sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu idan dan adam ya mutu in qata amaluhu aikin shi gaba ɗaya ya yanke sai ta hanya guda uku daga cikin hanyoyin da mazalla yake ambatawa shine alwaladu salihu alladhi yad'u laka ba'da al-maut ka mutu ka bar yaro nagari ba yaro wanda yake wanda ba da tarbiyya yaro mai tarbiyya nagari wanda har hadisi ya kira shi da suna walad salih yaro na kirki wanda zai rika maka addu'an Allah ya gafarta wa mahaifina Allah ya gafarta wa mahaifiyata kaga wannan ba karamin albishiri bane ba daka wallahi duk uwar da ta tsaya da duk uban da ya tsaya ya ba ma dan shi tarbiyya haƙiƙanin tarbiyya to wallahi kai ne harkon mutumin da zai fara moran wannan tarbiyya da ka bada tun kafin wani ya bada Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz karkashin gabar da take magana akan menene abin da yake iya amfanar da mutumin da ya mutu bayan mutuwa ya kawo waɗannan ya tuso waɗannan hadasa da suke magana akan ɗan mutum ɗanka duk wani aikin da zai aikata na alheri to kana da kamasho na kasancewar kai ka ɗora shi akan wannan alheri kana da kamasho na kasancewar shi ɗan nan naka yana cikin abin da kai ne ka tsururce shi ma'ana kai ne kai ka kawo ka ba da ƙoƙarin ka gurgudan kulawa kai ne sababi na zauwan shi gidan duniya duk in ya ce Allahu akbar ya ce alhamdulillah subhanallah ya karanta qur'ani yayi sallah yayi azumi yayi kar duk abin da zai aikata na alheri to kai kana da kamasho a kan shi na alheri aka ba shi lada ɗari ɗari za a baka wallahi ba karamin alheri bane ba mutum ya Allah ba shi karuwa da mace ya mace ko da namiji sannan kuma ya tashi ya tarbiyyantar da yaran nan gurgurun tarbiyya subhanallah abinda zaka samu na alheri Allah kaɗai sani da haka uwaye a ƙara ƙoƙari yaran nan su zamanto na kirki manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi za a tadi kiyama wani mutum ya hoto daga cikin kabarin shi a nuna mishi wata bataliya ta lada ya ce ya ubangiji a ina na aikata wannan aikin kuma a ina na samu wannan alherin sai ubangiji ya ce mishi ai addu'o'in da ɗiyanka suke zazzago maka ne suke maka wannan addu'o'in su ne ga sunan yanzu sun zamanto sababi daga cikin sababban da za su kai gidan aljanna ba lullubewar da rahamar Allah subhanahu wata'ala za ta yi a gare ka to kaga alherin ɗaki na alheri ne ba ƙarami ba Allah ya baka arzuta ka da ɗa kuma ka tsaya ka jajirce ki tsaya ki jajirce a bashi tarbiyya sannan kuma wannan yana ƙara maka nuni akan cewa ɗiyan ma in son samu ne mutum ya aihi da yawa bai ka mutu ka bar ɗiya kamar arba'in ko na makamancin wannan a ce durin Allah sallar da za a yi salloli guda biyar ɗin na banda na filolin da za su yi duk idan suka kai kansu ƙasa suka yi addu'ar da ya kamata azkar ɗin da ya kamata za su roƙa maka Allah za su roƙa maka Allah akan ya maka rahama kaga wannan ba ƙaramin alheri bane ba da haka uwaye a jajirci a bara tarbiyya a ƙoƙarta kar a yi wasa kar a yi ƙasa a gwiwa kar da son jiki da kasala ya hana ka ya hana ki tarbiyyantar da yaro a tsaya a yi ƙoƙari a tarbiyyantar akwai alheri da yawa a ciki naka kaga wani abin albishiri ne naka wajibi ne mutum mai imani daga cikin abubuwan da ya kamata ka gabatar wa kanka wannan yaron naka ya zamanto ya aikata abin da yake na alheri ne muhammad nasiruddin al-albani karkashin da ya wannan bayanin ya ɗauko faɗar Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa allai salil insani illa ma sa'a dan adam ba abin da zai samu na alheri bayan ya bar duniya sai abin da yayi sa'a a kan shi ya kai ya kawo ya baza kokarin shi sai aka ce to dan shi kuma iya cikin abin da kokarin shi ne da haka duk abin da dan zai yi na alheri to wannan mahaifin iya da iya da kamashu a ciki to kaga bayan da za a yi yaron ya zama to nagartacce sai lokacin da aka tsaya aka kokarta aka hudda kasala aka ba da lokaci sosai ya zamanto an tarbiyantar da yaran nan kin ɗauki lokacin ki gaba ɗaya kin ba su ba zamanto ba a ɗan naki a wuni ma la'alla za ki huta aiki da sahiki awa hudu ko biyar da marece ki huta ki awa biyu ko awa uku to ina lokacin da kika wa ɗanki ina yake ina karantar da shi da kula da rayuwar shi da sauran abubuwa makamantan wannan da aka sai an jajirce wajibi ne uwaye su jajirce kar su ɗauki tarbiyyantar da yara a matsayin cewa wani aiki ne kawai na wahala a kai ne kake shifka ma kanka idan ka tarbiyyantar da su wallahi alheri ne a rayuwarka duniya da lahira wannan shine abin da malai yake ambata yayi sannan kuma yake cewa wajibul murabbi wal muallim abin da yake wajibi akan mutumin da zai bada tarbiyya abin da yake wajibi akan mutumin da yake malami ne abu na harko malai yake cewa ta'limu tifli an nutqa bila ilaha illa allah muhammadun rasulullah a karantar da yaro furuci da cewa la ilaha illallah ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma a karantar da shi muhammadun rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah ya rika jin haka tun yana bakin shi yana sabon buduwa ya zama to yana iya cewa la ilaha illallah yana iya cewa muhammadun rasulullah sannan kuma yau da gobe lokacin da ya fara tasawa ya fara girma ya fara wane ne sai a karantar da shi ma'anar la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illallah ba wani abin bauta bisa ga cancanta in ba Allah subhanahu wata'ala ba to waɗannan abubuwa ne a hankali za a karantar da yaro abu na biyu a dasa a cikin zuciyar yaro mahabbatullahi wal imanu bihi son Allah da imani da Allah subhanahu wata'ala ka dasa shi a cikin zuciyarka ta wace hanya ta hanyar kwatanta wa yaron cewa annallaha khalaqana wa razaqana Allah shi ya halice mu shi yake arzuta mu shi yake mana kaza duk abin da ka gani na ni'ima to wannan aikin Allah ne kenan tun daga lokacin yaro sai ya rika sabon ya rika jin girman Allah subhanahu wataala a cikin zuciyar shi sannan kuma ka kwatanta mu cewa shi ho ubangijin nan wahadahu shi kadai yake la sharika lahu bayan abokin tarayya abu na uku تعليم الأولاد أن يسألوا الله ويستعينوا به وحده أرقى كرنتر ديارة سرقى روقون الله سرقى الدعاء سرقى نيمان تنيو دعاجي أوجه الله سبحانه وتعالى كده زمان تو كون اللوكة شي لساهن شي كوي أكل wani wane ya mun kaza mutum nau zaka ga ya rasa wannan tarbiyya ya tashi ya zama mutum katu amma kuma hallo har yanzu rayuwar shi maqrunatun bi ashkhasin muayyanin ya rataye rayuwar shi da wasu mutane na daban yana ga suwa su mushi an basu mushi ba rayuwar shi ta lalace to kaga wannan matsala ne a saba ma yaro roƙon Allah ya naci ya zama to mai naci akan addu'a a rika hudi mushi tashi kai addu'a tashi kai kaza i kaza in za ka nema a wajen Allah tun yana dan karami wanda abin in ya zauna tare da shi an kare wannan shine abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar yake cewa abdullahi dan abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah manzalla ce mashi ya kai yaro idan zaka roka ka roki Allah idan zaka nemi tanyo ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala ya taya ka a cikin dukkan al'amuran da ya taso a cikin rayuwarka to wannan abubuwa iya da kyau uwaye da masu ba da tarbiyya su kula da su sannan gaba ta gaba at-tahdhiru min al-muharramat bi ma'ana amma yaro jan kunne game da abin da abubuwa da aka haramta daga cikin abubuwan da aka haramta akwai mutum ya zamanto ya yuhadhir auladahu min al-kufri was-sabbi wal-la'ni wal-kalam al-badhi mutum ya rika jan hankalin yaran shi akan dukkan wani abin da yake kafirci ne su nisance shi kar kahuri ya rika burge su ya nisantar da su da asab zagi wal-la'n da tsinuwa wal kalamil bazi da maganganu na batsa duka wajibi ne uwaye su kiyaye kai hatta da wani abu misali tsakanin mahaifi da mahaifiya in su suna ga tsakanin su ya kamata su faɗi wani abu to idan akwai yaron da yana fahimta irin waɗannan abubuwan bai kamata a faɗi a gaban shi ba saboda ku kuma da hankalin tantancewa su kuma ba su da hankalin tantancewa uwaye da yawa a yau suke koyawa ɗiyansu zagi yaro in yi abu maimakon a yi a ladabtar da shi ta hanyar da ya dace a ba za a yi ba kawai sai a zage shi ko a zage shi ta bangaren mahaifin shi ko a zage shi ta bangaren mahaifiyar shi ita mahaifiyar kuma ita za ta yi ko kuma mahaifin shi zai yi to sai ka ji zage-zage ya yaɗu a cikin al'umma wallahi za ka ga gidan da ba a zage amma yaran idan ka sake ka yadda kunne wani lokaci in ka ji abu malam ba daɗi a ina suka ji a saman titi a ina suka ji a wuraren da suke zuwa suke haɗuwa da jama'a in wa musulmi mu ji tsoron Allah kar ka lalata naka kuma ka zamanto sababin lalata na wani zage-zage da maganganu na tsinuwa da la'ance-la'ance da abin da ya shahi kalmat na batsa wajibi ne mutum ya hankali da su a mataki a matsayin a matsayin da kake kai a matsayin ka na babba ma sannan kuma ka rika jan hankalin yara ca ba a zagi haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai wa'idi iya cikin kaba'ir manya-manyan zunubai da imamu zahabi ya tattara a cikin littafi al-kaba'ir sannan kuma ka fahimtar da yaran nan cewa kafirci haramun ne kuma yana sabbaba taɓewa da shiga gidan wuta kuma karantar da su cewa su kiyaye halshensu kar su yi zagi su kiyaye halshensu kar su yi la'ana su kiyaye halshensu kar su yi maganganu irin suke na batsa to wannan kuma duka yana tabbatuwa akan kuma kuma irin da kuke ku uwayen saboda wasu uwayen su suke tambadar da yaran yaga sun kama wata hanyar da ba daidai ba kaga misali mahaifi yana yana aikan yaron shi ya so mishi karen sigari uwa tana zage-zage to me zai hana yaron ta yi zage bai da wani abun koyi a cikin rayuwar shi wanda kai tsaye ke kallo na aikatawa sama da mahaifiyar shi shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba da bayani akan cewa daga cikin maganin matsalolin rashin tarbiyya da ake samu a in kana so ka samu yara masu hankali masu tarbiyya to lokacin da ka tashi auro yarinyar da zaka aura ma'ana matar da zaka aura a matsayin matarka ka sa hankali da kyau idan ka kuskure a nan toho yaranka sai yadda hali ya bada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka arzuta shi da mace ta gari to wannan mutum ya samu alherin duniya da lahira macen da za ta rika taimaka maka akan tarbiyyantar da yaranka za ta taimaka maka a cikin aikin da kake yi za ta taimaka maka a cikin bin Allah za ta taimaka maka a cikin zamantakewa da kai da 'yan uwanka za a taimaka maka a cikin dukkan fage daga cikin fagenka na rayuwa a wannan kasa mai halas da aka wajibi na uwaye su kiyaye a kiyaye kar ka zamanto kai ne mummunan misali ga ɗiyanka abu na biyu da ya kamata uwaye su kiyaye a tahziru min shirk a kwatanta wa yaro yi hankali da shirka daga cikin abin da ake cewa shirka akwai kiran matattu wanda suka mutu tun ya mutu wani ya zo rika kiran sunan shi ko a gindin kabarin shi ko daga wani waje akan cewa ya taimaka mashi ya agaza mashi abubuwa sun rikice abubuwa sun toshe ko wataƙila ma a ɗauko shi a rika ratayawa ko a rika kahawa ko na makamancin wannan to duka waɗannan abubuwa ne wanda kama ɗanka bayanin cewa waɗannan abubuwan ba su halatta su ne abubuwan da mazalla ya zo ya ta yaƙi a kansu da shi da mutanen ƙureshi da shi da ƙureshi suka kasa fahimtar juna suka kasa fahimtar shi yayyayyayi da su ƙarshe sai da aka yi zuwa ga aka yaƙe su sannan kuma da, da neman ɗauki daga wajen wani duk abin da aka tabbatar da cewa ba ho wanda yake iya yin shi'in ba Allah ba in ka ɗoka ka ba ma wani to ka yi shirka ga Allah to yau kuma wannan shirka tana nan ana tallata ta da sunan addini sannan kuma duk wanda ka kwatanta wa ɗanka cewa dukkan waɗannan abubuwan da kake gani wanda a kirayi wani a kirayi wani a kirayi wani a ce wani yana kaza wani matsayin kaza gare shi fahum ibadun dukansu bayi ne la yamlikuna darran wala naf'a ba su mallaki ba cutarwa ba su mallaki amfani ba Allah ke cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min zalimin Allah ce karka kira koma bayan Allah wanda baya amfanar da kai ba zai cutar da kai ba in ko ka aikata haka to kana cikin mushrikai fa innaka idhan min zalimin ay min mushrikin to wanda ka rika kwatanta wa diyanka cewa kar su shirka ga Allah subhanahu wataala in suka tashi roƙa su roƙi Allah su kirayi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an to duka waɗannan ana kwatanta musu a hankali Allah shi yake komi in ka rasa shine bai baka ba in ka samu shi ya baka idan ka samu ya baka ka yi godiya in ka rasa ka roƙe shi ya baka kenan wannan zai taimaka wa yara akan su tashi cikin yanzu za ga mutum ya yi karatu na bokon da ake ya karanta duniya ya san komi da komi ya alamuna zahiran min alhayatid duniya amma sai ka samu wani wanda bai taka kara karya ba ya same shi yana garash yana kwata da shi yanda ga dama saboda me saboda bai karanci addini ba haka yake kawai sungulunum honko ne bai san komi a cikin harkar Allah ba to sai ka samu wahala ce a cikin wahala haka zai kare in bai hankali ba in ba Allah arzuta shi da tuba ba da ka yaran ka ja hankalin su tun a yanzu su yi hankali da shirka su yi hankali da zuwa wajen masu duba masu sihiri masu tsubbu masu wane ne ka ja hankalin yaranka in sa- za su roƙa su roƙi Allah su tashi ƙarshen dare yaro misali ya kai inda zai birebe zai a bak zai ya, ya dan mallaki hankalin shi ya tashi cikin dare ya roƙi Allah subhanahu wataala amma zaka ji abubuwan da suke faruwa na abin da ya shahi abubuwan eh, ruguje aqidan mutane ko na makamancin wannan waka ji ana ce ma yaro wai ya kawo bikin shi za a tohe mai ayyaji jar sa- ha- sa- salatul alimtihanat ba zai samu matsala ba haɓa mada to waɗannan ababe da suke faruwa da wasu camfe-camfe da ake duka a da kwatanta wa yara wani wannan ake kira shi da suna zare da ake ɗaura wa yara a rika ce ai wannan maganin raɓa ne maganin damuna ne maganin mayu ne maganin ma- kai mada wallahi mu ji tsoron Allah manzan da Allah ya turo da addinin da muke takama da shi sai mu koma magani shi yayi iya da alhassan da alhussein jikokin shi ɗiyan fatima radiyallahu anha ɗiyan aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu mu koma magani yake karanta musu amma kowa ya ƙi yin karatu kuma baya so ya karatu kuma yana son hanya ta sauƙi a shi kenan kawai an kika da dala ishirin aka ba ke kira ta ya mushi ko dala hamsin ko dala ɗari biki shirya zuwa makaranta ba shi ma mijin naki gogon bai shirya zuwa makaranta ba maimakon ku karanto abin da za ku iya karanta ma yaran ku a sauwaƙe a sauƙaƙe biduni muƙabil ba ko biyu za ku bada ba kuma wallahi shine kat wannan abin da kuke kuke rarrata duka hayaniya ne saboda ba wanda ya kai fahimtar addinin nan sama da annabin da Allah ya turo shi wa mutane bayanin addinin wa arsalnaka lin-nasi litubayyana mun aiko ka ga mutane dan ka musu bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka safkar musu daga wajen ubangijin su shikenan abinda bai yi ba kawai sai ka tashi saboda kai kai ya aka ka fahimci abu kai da kanka in zaka ma kanka alƙalanci idan da zaka yi adalci kai da kanka san ba haka nan bane ba bauta da ake yi yan uwa ana bauta ma Allah subhanahu wata'ala ne don samun yardan Allah Allah mai girma da buwa ya ce bautan nan tawa ba a ce ba kawai ku yi bauta aka kyale kowa ya abin da ya gada ma la aka sabkar da alkur'ani aka ɗauki alkawalin kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun aka aiko manzo tare da wannan littafin ya ma mutane bayanin ya ake bautawa Allah tsakanin ku da Allah an nemi kafa a garin da magaram yau na kirkiro wani abu da suna addini wanda baya cikin alqur baya cikin qur'ani bai cikin hadisan manzo Allah an bincika kaf babu in ce zan bauta wa Allah akai kuma lada nake so in samu nama kai na adalci to da haka mutum ya kwatanta wa diyan shi cewa lalle fa ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah subhanahu wataala in kaga wani abu ya same ka na dadi Allah kadarta zai same ka idan kaga wani abu ya same ka na mara dadi shi ma Allah kadarta maka dan a jarrabe ka a jarrabi imanin ka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan duka a rika kwatantawa yaro in ya tashi ya yi karatun addini an kwatanta mashi irin waɗannan abubuwa ya karanta bokon ya yi wani sai kaga al'umma ta wuce daga cikin kangin da take ciki to amma wani na aiki na tsammanin wani yake rike da aikin yana ga in yin bata da wani to aiki ya samu matsala yana ga in ya samu cikas da malam wani ko na makamancin ya samu matsala imanin shi gaba ɗaya in ma akwai imanin da Allah amma akwai kaso mai yawa a wajen cewa wannan malami shine mishi komi ko mulkin ma da yake kar- karkashin jagorancin wannan ne ko kuma a shi ba shi ko shi ke kula da abin in ya saki lalacewa abin zai yi subhanallah wannan tunanin akwai shi da yawa a yau to da yan uwa musulmi mu karantar da diyan mu mu ja kunnen su akan abin da yake cewa shirka kassi shirka ga Allah subhanahu wataala gaba na na, na uku tahzirul aulad min al maisar mu ja hankalin yaran mu kar su zamanto masu yin caca caca shine san banza kale kale kawai haka mutum so yake yi kuɗi fi lamhatil basar a cikin kiftawan ido to wannan wajibi ne mu ja hankalin yaran mu akwai irin abin da za ka ga ana yi na yara a da ana kashi a wasu kasuwanni haka za ka ga na gauye wani fai wani katako haka za a yi a yi da san kin mota wane ne wane ne sai kowa zo kakka ma a bada LBB ko makamanta tun daga wannan matsayin ka gani shedanci ne a ƙasa irin ta musulmi bai kamata ba waɗanda Allah ba su jagorancin al'umma sarakai ne alƙalai ne masu anguwa ne masu wani ne su bari ana ana karantar da yara tun a wannan matakin ka sun fara abin da ya shahi a yana ga ya fara samun banza amma yanzu ka duba ga a yau za ka ga mutum lattijo malam mutum ya tsuha idan da zai kalli takarrama bai da amma kuma dole sai ya sa gilashin da zai kara mashi gani wai so yake kama wasu awadadin dawaki wai so yake a buga wai ya samu arziki kaga akwai damsul basira a cikin abu su wanda suke abin nan kuɗi suke nema su ma da haka ka karantar da yaranka waɗannan abubuwan duka ba su da kyawu a tele kuke kallo aka gudo shi ka ce kai wannan abu manzalla ya haramta shi addini bai da shi ba amma ka duba ga wasu mutane da girman suna aikata irin waɗannan abu ka ja hankalin yaranka a cikin salo da zaka zuba musu wani darasi ka ba su wata lesson akan abin wanda har bayan sun girma ba za su mance ba da izinin Allah yan wa musulmi kasancewar lokaci ya kare insha Allah ta'ala anan zan dakata kenan a sati mai zawa sai mu tashi gaba ta hudu daga cikin irin abubuwan da ya kamata uwaye su ja hankalin yaran su akai tun suna kanana a cikin matakaiya na rayuwa da suke da su gaba ɗaya ganin cewa an samu tarbiyya nagartatta an samu al'ummar da ta san abin da take yi ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana ya agaza mana cikin rayuwar mu a nan gidan duniya da gobe kiyama Allah ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله